ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh majalisi na 103 kenan المجلس الثالث بعد المئة كذا أولا رانا تأسبر تكرن تلتاكم سيرة الرسول عشرين دكرة يوغوة الربيع الأول دمودة دريق دودة أربعين دا بير kuma cikin baka yau hudu ko sha hudu kai ga watan goma oktoba kiyar to bismillah iqra bismillahir
وأنزل الله تعالى فيما سأله قومه بشرط أنفسهم من تسجيل من تسجيل الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى وبعث من مضى من آبائهم من الموتى قوله قوله ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يكف الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تكون قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
أحسنت جنب أمنتي وقريشاوا sun tura wakili ko ba ka ba a je a tattauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa ra'ayinsu ko ya sassauto waddo lautu da hino benin burinsu ka sassauto ko sa sassauto to cikin wanda suka aika kundin ji bayanansu a baya a rafton a abdullahi ibn abi umayya an gane ko yana cikin da aka aika a ji a tattauna to daga ciki sun ce a tada mutanensu da suka mutu kakanninsu su tambaye su shin da kuka je lahira tun da kukun je kun dawo ne labari tukun da kaga tambaya ce ta ta'annuti to cikin abin da suka yi to a wannan gaba sun ke cewa an zalallahu ta'ala fi masu alahu ƙaunu dangane da abin da mutane shi suka tambaye shi waye shi da sallallahu alaihi wasallam cewa suna so a markade musu duwa kun san maka gari ne mai duwatsu ba kamar madina madina ta san a shimfiɗa take amma maka duwatsun subhana musamman idan ka gabas hanyar ta'if ta ka suka ce ba su da ma filin jirgin sama in ban da helicopter wuri ne mai cikin da suka ce to abinda muke so duwatsun nan dai kamar yadda su mana su zama ƙura kuma ga suna tashi kamar yadda iska ke kaɗale da biredi a sama shi ne tasiri a raftun wai suna ganin sun tambayi abin da wai annabi ba zai iya ba kamar yar ƙure tukun mai imani raftun fayyar wata ƙasar al'arzu sannan ƙasa ka gutsutsure mana ita kamar yaya misali ƙasa ta katse ta yanke ƙasar da za ta sadar da kai zuwa zariya a ce ba ita bace kai tun da ka zo duniya kana yawo a ban ƙasa ka taɓa ganin ƙasa ta ce wayo na gaji motocinku masu nauyi suna karamniya a kai jama'a ku bari in huta ga shi nan allah ya ce mun sanya al'arda mihada shimfiɗa ko shi ne cikin ta'annutinsu ka sa ƙasa ta katse ta cikwikwiye ta zama ba ita ba daga cikin tambayar da suka yi ko tambaya wa ba fi man maba min aba'in kamar da muka fada a tado musu da waɗanda suka mutu kamar yadda mutanen annabi isa suka yi mai suka ce in kai annabi ne ka tarin da suka mutu ne annabi isa ya tayar da mutu wa uhil mauta da ibn nabi ya ce ina rayar da matattu amma ba da kaina ba da izinin Allah kuma ya tayar da mutumin da ya mutu ana ce da shi ibn al-ajuz dan mace tsowa wasu suka ce annabi ne ya suka ce dodon ka tashi da shi wanda bai daidai da mutuwa ba aka sani ma ko dogon su ma ne mutum ya mutu kullum ne shi amma kafin suka ce in kana son mu amince ka je ka tada mana wani suka ce shi ne samu ɗan nuhu sam ne tsakanin annabi nuhu da annabi isa shekaru dubu nawa ne kuma ya alwala ya ce kum ya sam bi iznillah fal'ardu tanfatih wa samun ya kharuj min al'ard a ce yana kaka da ƙasa kan shi duk cike da furfura kuma ya rasu yana yawo ba farin gashi daya haza ya yi da faɗin Allah fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'al wuldana shiba shiba yaj'al wuldana shiba as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula amma duk da haka ba sai imani shi ma annabi an masa wannan irin kalubalen ga duwatsun makan nan game da su gari ƙasa ka guntule mana ita kai ba ma wannan ba iyanmu da suka mutu kata da su tsaye sai Allah ya saukar da aya ce walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta kullu abu Allah ce da mun ga dama mu saukar da ƙor'anin da a dalilinsa duwatsu za su yi daga-daga lau an zalna hadal ƙor'ana ala jabalin da ra'aitahu kashe to da mun musu haka an gane ko auƙuƙi abihilar ƙasa a daddatse ta da shi albarkacin ƙwarin ƙwarin da ke sauka au kulle mabihil mauta kuma mata a yi musu magana suna kabar ce e abinda Allah ya faɗa gaskiya ne mun ga dahira kabar to a nan a cikin suratura da aya mai lamba 31 sura da lamba 13 da Allah ta'ala ya ce in mun so mu yi kaza to ina jawabi an shafe jawabi ma'ana da duk da haka ba su yi imani kawai shi aljawabu jawabu lau محذوف ومقدر سيتي بل لله الامر جميعا كاليس الامر غباد اين الله افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا يوم سيماني sun ɗebe haso ne sun ɗebe ƙauna ne da Allah ya ga dama da shi da mutane da kenan don kafir yana kafirci abu ya gagari Allah ba kawai don yi jarraba kowa ne ya zamanto wanda ya ƙi imani ba wai an samu ƙamfa ta gaya mai gaskiya ba to da haka wasu ke tamma yanzu akwai mutanen da ba su taɓa jin labarin musulunci ba a duniya ne? ko yi za a samu mutanen da ba su taɓa samun labar cewa Allah saukar da ƙorani ba za a samu mutanen da ba su taɓa jin labarin mazan Allah ba abinda kamar wasu kaji da samu kamar aina da suka ba da misali waɗanda suke raye a cikin amazon cin cikin rikin america waɗanda suke jejin orang asli aka ce harin yawa suke tsarara da sun ga ɗan adam sai su ruga da gudu sun fi kama da dabbobi har ‘ya'yansu akan shayar da su nonon baka ne kusan baka ne jam'in ɓauna sai dinga behaving kamar akuya suna ganin in har akwai waɗannan saƙon bai zo wata Allah ce wa makon na mu'azzibi na hatta na ba'asa? na'am haifar mu azaba sai mu aiko da manzo amma Allahu a'lam amma ni kam ina shakka a ce akwai wanda wai bai taba jin labarin manzon Allah ga waya yau ga yanar gizo ga ga ga da yawa ai ko ba komai ya taba ganin mutum mai shiga irin nan ba ya taba shigowa birni misali to sai dai malam ajiyar Allah ka sai Allah kawai period to kai sai ka gode ma Allah da yake musulmi addinin da annabawa ke gogori su mutu akai yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'al ahadith fatir al-fadl anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah me kake nema ne tawaffani muslim wal haqni salih nabi yusuf kenan rabbana wajen almamaci musulmi cikin al'umma ta ka samar da musulmi am kuntum shuhada id habara id qala li banihi ma qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim karshe mai suka ce kenan shi ne abinda suke ta buri ko mutu cikin musulunci abinda Allah maka bai wani shi ne sai ka rike shi da kyau Allah ka dace da mu tayyib Allah ya sha Allah da Allah ya so lahadan nasa jami'an wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum qari'atun bima sana'u ko bima sana'u qari'a za su ci gaba da samun ƙari'a azabar Allah mai ƙwanƙwason makwarkwaɗan kai ta fasashi bi masu na'o ƙari'a ƙari'a fa'il bi masu na'o jumla aitarabiyya an gane ko auta hul ƙariban min dare ko azabar ta sauko kusa da gidajensu hatta ya ati yawa adullah suna na akan haka har alƙawarin Allah suka ci alƙawarin Allah immal mautu wa immal azab wa immal qiyamah na'am inna allaha la yukhlifu al-mi'ad allah baya saba alkawari na'am wa anzala alayhi fi qawlihi khudh li nafsika ma ta'alu an ya'khudha li nafsika أن يجعل له سنانا وقصورا وكنوزا ويبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ويرد عنه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بارك الذي بس أورد أورد كلامك موصول إن شاء الله نواصل za a kammala insha Allah Allah ta'ala ya faɗa daga waɗannan ayoyi a cikin suratu al-furqan sura mai lamba 25 wa qalu sai kafirin maka suka ce ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أي الله تعالى ما دل الله يسوكر مع النبي dangane da maganar da ai sun sun tsokani fada ne sai aka saukar na awi khudh li nafsika ma sa'alu an yakhudh nafsi ah to ka nemo makanka abinda suka ce ka ba su mana ma'ana bukatun nan da suka yi kaza kaza ka yi mana an gane ko shi ne ka ce ubangiji ya sanya maka gona mana zama kana da lambu da fadama ba sai ka je kama jira abinda ba kawai daga wannan gonakin ka ringa ci ba ka da wata matsala ta tunanin mai zance wa kusuran ka roƙi ubangiji ba ka benaye ba kana annabin allah ma kana kwanci a cikin karauno ko kalanga ko shimfiɗa mai maka zane a jiki suna fahimtar abin ne material ta fuskar samun duniya a sannan kuma sai suka ce wa kunuzan da taskoki na dukiya kuma Allah ya aiko da mala'ika tare da kai duk abin da ka faɗa ce eh gaskiya ne eh gaskiya ne cikin mai imani to sai Allah ya saukar da awai da kuka ji mala'ikar to wani su Allah ya ce wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز سكتي آية تفرقو me ya samu wannan manzon ne mali hadar rasul manzo kenan yana cin abinci irin mu a'a wama ja'alnahum jasadan la yakulun ta'am wama kanu khalidin Allah ce ai ba mu sanya annabawa kamar duwatsu ba sa cin abinci shi sa duk wanda ya ce ai shi saboda tsabar walintaka baya cin abinci ciwa-ciwa ne ka bincika akwai garin kwaki ya ɓoye a gaskiya ba ne ana yaudarar mutane da ƙarya annabawa suna ci kana ya kula ne ba annabi isa kenan ko dana na ainihin maryam tayi saboda haka ya ani sai suka ce a yi haka wani irin manzo ne ya kuluta kuma wa yamshi fil aswaq ana zuwa kasuwanni a to me laifi je kasuwa laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira asaukan masa da malakun malaika mana su ringa wa'azin tare kaji abin da suka faɗa a tambaya ta farko au to in babu wancan ga na biyu au yulqa ilayhi kanzun ko a jefo masa taska ta dukiya au takunu lahu janna ko a saukan mishi da katotuwar gona ya akulu minha abu uku kawai sai suka ce abinda suka faɗa sai Allah ce wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura ba kowa kuke bi illa mutum sai ta ce kawai kana annabi ne aka ce da shi sayartacce shi kuma ce da kafirin halakakke wa inni la'azunnuka ya musa masura shi kuma ce la'azunnuka ya fir'aunu masbura wanne fi lalacewa subur halakakke masur an mai sihiri la ta ɗauki suburan wahidan wadda suburan kafira kenan a subur shine ainihin destruction ya tashi daga aiki sai ce fir'auna ina ma ganin ka cewa kai mafdur ne wanda aka halakar da shi tayyib aya ta gaba انظر اقرا اقرا بالترتيب انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر Allah ce undur kaifa darabu lakal amsala kallin da suke buga maka ainihin misalai na shirme da haka sai suka bace ba sa iya samun dama su dore akan hanya mai gajiya saboda misalan da suka kawo ayi kaza ai shirme ne na'am تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Allah ta'ala ce tabarakan ladhi in sha'a yakhir min zalik kalmar tabaraka a wannan sura ta zo har guda nawa tabaraka sunan ta guda uku ku bani ta farko tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira nabiyu fa تبارك الذي إن شاء أجعل خير من ذلك نوكفا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وعليه دعوه مما أن تبارك سكتي دام سلطانه وعظم شأنه وتكاثرت خيراته sarki buwaye wanda alkhairan shi ba su da iyaka ido alkhairin Allah shaka hanci tafiya sosa fata bacci ka ci ka ji ka koshi kaga wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal sanadhalum kafa a cikin sautu ibrahim to shi na tabaraka ke alkhairan na da yawa to sai Allah ya ce tsarki ko kuma cikar albarka ta tabbata ga sarkin nan da in sha'a yau da ya so ba wani abu ne it's not a big deal da Allah ya haka din misali ba wata matsala bane ji sai Allah ya maka khairan min zalik abin da yafi abin da masu ke tsammani kai hmm ya sa maka jannatin gidaje ko ka ce gonaki tajrimin al-anhar waɗanda ƙoramuki gudana ƙarƙashin su wa ya ji allaka kusura kuma Allah ya sanya maka kusura benaye ba kuma bene irin na ɗan adam ba wanda zai iya karewa ya rushe ya tsufa a ga wani sabon samfurin gini ta aje wannan kana magana burjul khalifa a dubai aka ce ya fi kowanne tsayi kaza kaza hotel ne mai tsikaran samaniya kana can ma yana rawa mutane suna hawa saboda kasada me zai kai ka me za su amma ci gaban nan adam ne misali to wannan kusur naku mene ne tagwayen gini biyu na amerika da aka ce aka wai musulmi suka dosa september 11 wanda ƙarya ne tagwayen gini biyu da suka fi kowane gini tsayi a duniya a lokacin kuma suka yi ƙasa suka sake gina wanda ya fi shi yana nan a manhattan a new york city ni na gaudin girman kansu shi ne mai babu irin to amma allah ce wa ina da ja'iluna ma alaiha sa'idan jarusa duniyan nan abinda ke cikinta za mai da shi sa'idan ƙasa busasshe kawai to Allah ta'ala ya ce anan wato sai mu sanya maka abin da ya fara mu sanya kusura wato kace benaye har inda Allah ta'ala ya ce ne وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا رسلا إنهم ليأكلون الطعام ويأتون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض
wama arsalna har inda Allah ta'ala ce shine abin da yake nufi da ila an qal yana son a koro maka nasoshi masu dan yawa sai a baka a takeice a ce har zuwa inda Allah ta'ala ce ko wama arsalna qablaka minal mursalin yau ba mu aiko da wasu mutane gabaninka ba ya manzan Allah daga cikin manzanni illa innahum la yakuna ta'am face manzannin nan suna cin abinci kuma wayamshuna fil aswaq suna zariya suna kai kawo a cikin kasuwanni yanda lamarin yake waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira mun sanya sashin ku da sashi fitina ne kawai amma kuna haƙuri ma'ana rayuwa dole wani ka bata mai wani ya bata maka shine waja'alna ba'dakum li ba'din fitna amma a tasbi kuna hakuri kuwa Allahumma ij'alna min as-sabirin wa kana rabbuka basira ubangijinka mai gani ne kan duk abin da kuke yi
cigaba وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أو تكون له جنة أو تكون أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا نعم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قلت وكان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يا سلام شوف يعني sannan Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratul Isra ko lokacin da Abdullah Abi Umayya yayi magana Allah ya ce wa qalu kafiran maka suka gaya ma annabi suka ce lan nu'mina lak kaga ba za mu yi imani da kai ba har sai kai kaza cikin abin da suka bukaci a yi suka ce hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka bubbugo mana da ruwa daga saboda sun san makka kasa ce wadda take busasshiya ba a samun spring idanun ruwa yana da wahala amma da yake yau zamani an samu ci gaba masha Allah ka je ka ga an kirkiro fountain kun san fountain ko shine nafura kaga ruwa ma na ta zuba amma kawai abu ne wanda yake istinai a gari yanzu inda zaka je Ta'if nan gabas da maka garin Ta'if kilomita kusan kamar 60 ko za su akwai gonakin da zaka je kaga ruwa kamar yayi kanshi amma hikima ce da dabara lokacin hadin da ya wuce mu je Ta'if ziyara inda suke inda ma'aikatar dabino ne sun shahara wurin misali sai suka kai mu inda wurin da yake garuwa yana gangara sai ya aka wanke duk wanda ya san misali ruwan yankari aboci kun taba zuwa na yi mamakin ruwan da ne yankari sun shekaru da yawa ba domin daga waje kana ganin kasan ruwa kalkalkalkal da sun yi kuwa na har yanzu ko babu shari'a هذا خلق الله so suna wannan yanki ruwan da yake da wahala amma sai da suka yi saboda dabara irin zamani yau sai gurin yana gangarowa daga wani tudu abin ya baka sha'awa ga kuma fulawoyi sun yi abin da jan hankali matuƙa gaya to wanda daga cikin bai wanda Allah ya maɗan adam allama al'insana na adam ya alam araftun to sanin da suka yi ƙasar makka ƙasa ce jadiba ba ta samar da ruwa shi ne suka wannan kalubalen ba za mu yi imani ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a in wannan bai samu ba aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko da to shikenan ya zama kana da ainihin gona ta dabino da kuma inabi sannan kuma ka bubbugo da koramu khilalaha a tsakanin su tafjira wato idan ga gonakin na dabi da inabai ruwa kuma su dinga kwaraya tsakanin su saboda su ji hankalin mutum wai dai tambaya ce ta sai an kure ka akai kololuwa wajen gajiyar da kai in wannan bai samu ba aw tusqita sama kama za'amta alaina to ka balgato sama ta faɗo kan wani ba shi kenan shi ka sa sama ta yanko tusqita daga asqata yusqitu isqatan ka yanko samaniya ka ɓalgato ka mazayo ta mana ta faɗo kanmu mu gani ka maza amta yadda kake riyawa cewa kana da ikon haka Allahu akbar in wannan bai samu ta auta atiya billahi wal mala'ikata qabila ka zo mana da Allah kai shi da mala'iku mana ganin kawo da kuma malam an dade da kafirci amma haka manzo Allah ya haƙuri matsala ce ta lokaci yanzu ka je inda ake wannan magana ka ce ina suke ina ƴaƴansu jikoki akwai wanda zai iya tracing kakansa amma yana bakin ciki a ce daga wannan ƙazantar ya fito kamar yadda yanzu za ka samu mutum amma ka ce ana ƙorash mai ba ƙorash yana alfakari da asalin ne a ba mai cewa da kai ana min abi abi lahabi wallahi ba mai bas sam a yi wa zai alfahari da shi jikan ta tsini ne akan ai ba zai yi ba ai shi nagari na kowa mugu la ka samu kirki araftun saboda ka ya jama'a wannan shine ina kuma ayyamu ta gaba yawa auye musdaddara ba aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samai walan nu'mina lirqiyik kuduba fa tunda wancan bai samu ba to me zai sa ba za a yi maka wani gida na gwalagwalai ba zukhruf kayan ado kawai da an shiga mu ga abin al'ajabi na duniya na alam zukhruf in yi gagara to kawo samaniya mana cap cap cap miji kajin sama shi ne autarka fis sama to kaga in ma kawo din ba za mu yi imani ba tukun shi ne walan nu'mina liruqiyik ba ma za mu amince da hawan ba fa yaya za a yi hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ka je saman ka taho da littafi mu karanta ya tabbatar da gaskiya me zafi shi ku bauta ba matsala ce ta imani an iya muku da sako to sai Allah ce ƙul ga ya musu kalifa ana kiran wani uslubut talqin ga ya musu subhana rabbi haba me zafi haka tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar ni ba ni ban ce da ku ni mutum ne manzo kawai ka ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bashar mutum ne amma lokaci guda kuma rasul qul innama ana basharun mithlukum bambancin yuha ilayhi an gane ko saboda haka da suka yi tambayoyi na izgilanci Allah ce rabu da su subhanahu ai ni ban yi da'awar komai ba ni mutum ne kawai manzo sallallahu alaihi wasallam na'am ci gaba وأنزل الله عليه في قوله إنا قد بلغنا أنك إنما يعلمك رجل في يمامة يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبدا to Allah ya sake saukar da magana raddi kan abin da suka faɗa suka ji dama mun samu labari wani mutum ne a yamama sunan shi ar-rahmanu shi ke koya maka wannan karatu saboda su a makka a lokacin ba su yi imani da ar-rahman ba وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن sai ba ba imani ba waye ar-rahman da aka zo rubuta yarjejena mai annabi ce kace ka rubuta bismillah suka ce ba mai da rahman ka goge ar-rahman din ka rubuta yadda muke rubutawa kaka da kakanni bismikallahum da suka ce ar-rahman ai wani mutum ne a yamama ina yamama take shine garin banu hanifa mutanen musailimatul kazzab mai da'awar annabci suka ce to mun samu labari wani mutum dama yamama hidkatar da'awar annabci musailima daga yana yake daga cin yake tulihatul asali sajah da sauransu misali to da suka faɗi wannan magana sai Allah ya saukar da aya raddi a kan suka ce wannan mutum arraman da ke koya maka wannan abun ba za mu yi imani da shi ba sai Allah ya ce mu كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب wannan ita suratul rasula mai lamba 13 aya ta 30 Allah ta'ala yace kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablha umam haka dai muka aiko ka ko muka aika da kai ya rasulullah cikin wata al'umma wadda al'umomi kafin su sun wuce ko wa adam wa samuda wa ashabin rasu wa korona don da kafira sun daga sun wuce shi ne ma'anan magana dan me muka aike ka litattuwa alaihimul ladhi auhayna ilaik dan ka karanta musu wannan littafin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka wahum alhali su waɗannan mutanen yakfuruna birrahman suna kafircewa da arra kaga maganar ta fito qul ga ya musu huwa rabbi arrahman shine ubangiji la ilaha illahu ba abin bautawa da cancanta in ba Allah ba alaihi tawakkalt gare shi na dogara wa ilaihi matab tuba ta zuwa gare shi shine matab ma'ana wurin da nake samun karban tuba yana ga Allah ne kuma can na dosa ni da na iya da abin da aka ce muku ya rage na na'am da tafiya ta kai tafiya sai abuja da su kai mutumin nan mu kashe shi shi ne yukarrir ya yanke shawara shi wai zai kashe annabi kamar da shefanu quraish ya ko kun san shefanu quraish shefanu quraish wahab tarihin suna to sai ya zama shi abu jahal yukarrir ya yanke shawara wai zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam na'am أراد أبو جهل لعنه الله أن يقع على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلما تقدم إليه رجع الكهكرة إذ أنه رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجابا مانعا بينه وبين مريم أبو جهل لعنه الله لعنه الله تثبت كنش ya yanke shawara zai bari idan annabi yana sallah sai zai dauki kafar shi ya taka wuyan shi shine an ya ta'ahu kenan ala raqabati yana sallah to kuma lalle ya je zai haka ya tafi yace falamma taqaddama ilayhi lokacin da ya je zuwa ga annabi zai wannan aika aika raja al-qahqara sai jiyo da baya da gudu yana kuruwa suka ce ya abul hakam mallabi asaba me ya faru ne sai ji ai sai na ga wato wani mugun raƙumi amale ya nufo ne ya buɗe baki zai sa kaina a bakin shi ya marmashe an sa hijabi tsakanina da abin da zai yi shine sai ja da baya alƙaƙara da gudu إذ من أنه شيء رأى بينه وبين النبي يا جس أكن أصل سما يا حجابا ونشامكي مانئا وندي شجس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يا هنش أبن لين في يكي جريش نعم
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل لكفار قريش هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قالوا نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبه فرجع بسرعة شديدة فما جاءهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاتخطفت الملائكة عضوا عضوا عضوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم abu hurairar ta yake cewa Allah ya kara mai yarda abu jahal ya ba da labari yana gaya ma kafarin makka ya ce hal yu afiru ko muhammadun wajhahu game da azhurikum yanzu kuna gani muhammadu yu'affiru ya ya ya dora goshinsa a ƙasa shine yu'affiru ai wa affiruhu biturab ya zai zai turmuza ma'ana yana musu inkari wai har yana da ƙarfin zuciya yayi sujuda kuna kallon mutanen maka wannan ba sabon abu bane ai kun gane ma ya mana kwarai da gaske arabtum ya za a yi haka a gabanku qalu suka ce na'am yana yi qala sai ce wallata wal uzza in za su rantso haka suke yi yace ya rantsa da gunkin lata da gunkin al uzza manyan gumakan maka kenan أفرأيتم اللات والعزى ومن اللات قنكي ننمتها من طائف أكس قربا أما تشتمك أقل قنكي هبل to su kai da musulmi da za ka suna rantse da Allah sai su rantse da gumaka sai ce to ya rantse da lata da uzza la'in ra'aituhu yusalli kadhalik in na sake ganin shi yana sallah yanda na gan shi dinnan la'ata anna an gane ko ala raqabati zan taka wuyan shi kenan wani fashi ya kisan kai araftum to akan haka suka rabu zai je aiwatar da wannan barazanar amma can kuma farja a bisur'atin shadida sai ga shi ya shafa a taku kun san shafawa a taku zurawa da gudu da baya yasa malamai ke cewa daga cikin abin da ke ja mutum halaka mutum ya shafa a taku loton matsatsa shine wata walli yau mazahafi an je fagen fama za a yi gaba da gaba kawai sai ka juya ka gudu to shi suka kira shafawa a taku loton matsatsa bayan an yi gaba da gaba ka ce za ka gudu to sai aka ga abu jahalin ya shafa a takun shi shi kuwa falon ma ja'ahun da ya zo musu bai zo musu ba kai face yawar alkawarin da ya yi na ga abin da zai zo yi wa yattaqi bi yadayhi yazo mana yana fitar da hannun shi wa qala sai suka ce da shi malak kai me faru ne ba kai alƙawari zaka je kai Muhammad kaza da kaza ba yace ai baka sani bane inna baini wa bainahu khandaqan min nar da naje zan mai wannan sai naga na samu khandaq menene khandaq wato na samu wato kamar ka ce iyaka badala tsakanin da shi badalan kuma kamar rami ne cike da wuta shi ne handakan minna wa haulan da kuma wato katota mai ban tsoron gaske an gane wa ajniha da wata fuska ko kuma da wani tafi ko kwace da fiffike bai san fiffiken wane ne ba ya ce ayin mala'iku ne da ya zo kusa da ni da sun cafke shi gunduwa-gunduwa kuwa mai sa ba ya haka ba ya karantarwa ne a ɗanɗana irin wahala ɗin na baya alkhairi zai zo ‘yansu ba su zo ba cikin kuwa zai gaya mini daga cikin sunayen ‘ya'yan abu jihar wanda yake babban musulmi ne shi ne ikram ibn abu jihar bai musulunta ba da ya faɗa da addini ya gudu aka yafe mai sunan shi ikramatu ibnu abijar ko? alwalid ibn al-mughira ba kafiri ba ne? ba shi da da khalid ibn walid? to kaga shi ne yi khurjul hayya minal mai ga misalan nan da yawa saboda ka ce da su annabi ya gaya musu masu ya ce laudana min ni da ya kuskura ya kusato ne lakhtata fathul mala'ikatu udwan udwan gutsatsare za su yi da shi su waɗannan mala'iku a kan shi Allah ta'ala saukar da shi ma wannan aya na'am أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنقطعن ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية
suratul alaq kenan ko Allah ya saukar da wannan ayoyi dangane da abinda Abu Jahal ya ce Allah ya ce ara'aita alladhi yanha ba ni labari ko ka san wannan kafiri yanha wanda yake kautar da mutane daga bautar ubangiji wanda yake hana cewa ba za a yi aisha abuja da kaga yi saboda mai dumi aka yi sallah kenan yana hana salat Allah ce kaga wannan da ke hana yin sallah yana hana abdan bawa na idza salla idan yi sallah kaga wannan kafirin na'am ara'aita in kana alal huda me zaka ce idan shi wannan bawan nawa yana kan shirya ne annabin Allah amma ara'aita in kadhaba to me zaka ce idan shi kuma nawa aw amara bi taqwa ko ya umarni da abi tsoron Allah to amma kuma ara'aita in kadhaba wa tawalla me zaka ce idan shi kafirin ya ƙaryata abinda wannan annabin nawa ke faɗa wa tawalla ya kauda kai sai ce alam ya alam bi anna Allah bai sani Allah yana ganin shi ba haka ne kalla a'a tsaya tsaya da illam yantahi in wannan kafiri Abu Jahal bai daddara ba lanasfa'an bin nasiya zamu zamu masa tugiya a makwarkwada kun gane Hausar za mu yi masa tugiya a makwarkwada na barku da hausan ba bayani dole ku saba da tsohuwar hausa an gane mana za mu cafke shi daga ainihin makwarkwadan kanshi nasiya ita ce tukullumar kai aka ce kafirai ana kama su daga tukulluma ne tsakiyar kai a jefa su a wuta la ilaha illallah ko suka ce mata masu tsiraici haka za a yi musu a kai su wuta ana jin su ta ainihin nasu to Allah ce haka za mu na fata an gane ko nasiyatin kadhiba ai kulluma ce makayyaciya khati'a da cike da zunubi kuma in muka tashi nan haka falli yad'u na ya kira ɗanya namu ya namu ku zo mu dake shi shine na mu kuma sanada uzzabani za mu kira mai gayya da gangami da gayya na mala'iku zabaniyawa ɗin na idan Allah ce huzuhu fa'ulu suka ce sai mala'iku dubu saba'in cikin mutum guda nawa yake misali wani mala'ika la ilaha illa saboda wa ma ya alamu junu da rabbika illahu sai Allah ta'ala ce mai kalla a'aha la tuti'hu karka bi wannan kafirin wasjud ka dinga sujuda waqtarib ka nemi kusaci zuwa ga Allah inda na waqt to ku ci gaba أرأيت الذي ينهى أي عدو الله أبو جهل to kaga wannan zai maka sharhi waye yan hadin nan yana nufin makiyin Allah Abu Jahl
عبدا إذا صلى shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am أرأيت الذي كان أرأيت إن كان على الهدى ma zannuka in kana إن كان هذا الذي تنهاه على طريقة مستقيمة بفعل me za ka ce idan wannan bawan nawa da kake son ka hana shi yana kan hanya mai kakkiya duk da ka sai ka hana shi? Hmm?
أو أمر بالتقوى أي يأمر بالتقوى في فعله yana umartan mutane da takawa cikin ayyukan shi وأنت تنهاه وتتوعده وتتوعده kai kuma kana hana shi abu jahal على صلاته har kana masa barazana akan sallan da yake yi ga Allah ta'ala
ولهذا قال ألم يعلم بأن الله to يرى kaji ko shi yasa Allah ce shin wannan kafiri bai san Allah yana ganin shi bane أي ما علم هذا الله لهذا المبتدئ إلى طريقه إلى طريق ربه أن الله يراه shi wannan da ke hana wannan bawa nawa ya bi ni yanda nake so bai san Allah yana ganin shi bane ويسمع كلامه الباطل kuma Allah yana jin zancen da yake zance wanda yake mugun zance mara kyau وسيجازيه على فعله أتم tabbas الجزاء Allah zai saka mai kan wannan aikin nashi mafi cikan sakamako kuwa ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينتهي sannan sai Allah ta'ala ya faɗa mutuwa idan yana mai barazana shine tawa'id wa muta haddidan mai kuma jan kunne da gargadi mai zafi yace kallala illam yantahi wallahi idan bai يرجع عما هو فيه من العناد والشيطان idan bai ja da baya ya bar abin da yake kai na taurin kai da ja'ija da annabi da kuma fasadi ba ga abin da zai faru shi نطعن بالناصية eh za mu dake shi أي لنضربنه على ناصيته أو لنسجنه madalla za mu ainihin cafke shi akan makwarkwada ta kan shi an gane ko ko mu fuskantar da fuskar shi zaman to baka kirin wanda nasiyatin ne kadibatin khatiya na'am أو لنسودنه eh shine ai
ناصية كاذبة خاطئة nasiya ce mai cike da ƙarya kuma khatiya mai cike da zunubi إنها ناصية أبي جهل ana nufin abu jahal kenan وما أدراك ما هي إنها ناصية أكبر ناصية أكبر المجرمين ka san wannan makwarkwadan kuwa ita ce makwarkwada ta mafi munin mutum mai laifi da kuma mafi zaluncin kafiri وهي لهذا كاذبة في مقالها khati'a fi خاطئة في azab أفعالها shi yasa aka ce wato mai ƙarya ne makwarkwadan cikin wato zantutukanta mai cike da kuskure da zunubi وقوله ban خاطئة sani ba ina ganin kun ce lokaci ya ko na kuskure eh sai kai maki sai inda zamu tashi zamu tashi wa qawluhu wato ya koma ne yana sharhin نعم lafazin murga mun fassara su saboda ma'anar ta ƙara fitowa fili yadda ya kamata yan uwa musulmi karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin mafiya daɗin abubuwa a rayuwa domin sai ɗauko maka wato kamar hoto na rayuwar da ta wuce wanda kuma ita ce jagorarka wajen kaiwa da tudun mun tsira Allah ka dace da a nan za mu tsaya sai Allah ya rami lokaci na gaba inda kuma as'ila to iqra
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam
Malai Allah ya kara lafiya. Yake cewa malin menene hukuncin wanda aka same suna Ibrahim sai kuma ake ce masa Khalilullah. Ya dace ko ko ana nufin kawai annabi Ibrahim alaihi salam.
yawanci idan ka ji mutane suna irin wannan suna nufin kirarin don da aka ce da shi khalil to ai ibrahim ake ne in aka ce mutum ainihin kalla musamman ana fari sai kwarai khalilullah a ba za ka ce khalilullah saboda wannan da wannan rabawar kuskure akwai abin da suke kira iktibasi misali a ƙorani misali kana magana sai ka ta dace da aya babu laifi ka faɗi aya ga misali sai ka ce na ga wani mutum da tsufa ya kai min tsufa ra'aitu rajulan fi tariqi balaga min al-kibr iti kaga itiya ai kalma ce cikin aya a suratu maryam to sai ka zakulo aya dan ta dace da abin da zaka balaga min al-kibr itiya to irin wannan ana kiransa istiqtibasi wanda ya halatta amma akwai wanda bai halatta ka zo da littafi kana da abokinka sunan shi ya hasu kuce haya fuzil kitaba da kowa a'a to ai shi ba annabi Allah kaga wannan kaga ya haya ne amma ya haya ne ordinary wancan kuma annabin Allah ne so abin da nake nufi ana iya samun iktibasi kuma ya kama da irin wannan haka kirari ba dai bane ka ce da mutum khalilullah saboda wannan kirari ne da aka keɓe saboda annabin Allah da zai an fahimta haka wanda za ka ce da mutum kalimun lamu saboda Allah ce wa kallamun lafi musa ta kalimun sai mu kiyaye na Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
wa alaikun salam iya
Zamanin yau hukuncin ake gemu.
hukuncin aska gemu haramun tare cika aska gemu ta tas ba ganin kawon haramun ko da da ya zama adogon da yawa daga cikin mutane amma haramun suke ita ce magana annabi ya haramta aska gemu ado ne ga ɗanan su kuma kyawo ne ga ci gaba ita yake cewa akwai masu shiga harkar tsaro in za ka shiga sai ka aske to ai laifin na al'ummar musulmi ne da muka yi shiru muka kasa magana mu ce to me ya haɗa wannan aikin da gemu kuma a tsarin mulkin najeriya an yadda kai a daina lokacin da kuka ga gemun ya hana ni yin aikin da ya fi ganin ku ce in aska amma wace magana musulminka da za su yi duk askatun ne su ba to wa zai yi maka magana kuma ka idan kafiri ce dole ka yi naka ɗin da zai ce mace bukatar maka yancin ka kuma kai mai rauni kuma ka dade ka ƙara makaranta ba aiki ya za ka sai ka tawili ya ba ka so na fata an gane to amma tsaya ma sai aka ce ga wannan aiki da musulmi ke bukatar a shiga saboda a wakilci addini domin a dalilin aikin ana iya mana ba daidai ba sai ga shi an gindaya abubuwa marasa kyau nan ya halatta ni dai ba na ba da fatawa a kan cewa ka shiga saboda maza amma in har akwai abin da ke larura da take amsa larura a shi ke nan walai sawajibin bi lafi dami wala muharramun a afirka ba a magana abu dole ne in ba a da ba a magana abu haramun ne idan akwai tilasti amma ba haka ba kamar abin da ya tabbata a sunna wanda shi da kila ku tilke mu da kiyaye na wa alaikum assalam zihari shi ne mutum ya ce da matashi tun da kin bata min rai wani na kawarci ma kwanciya da ke ya ce in ya kwanta da ita kamar da ƙoshi ma'ala ce ma hunna umma hati in umma hatun illallai waladna don me za ka faɗa to zai yi kafaran azumin kwanansa wani shi ne da hali to amma wasu suna cewa ai duk wanda ya ci da matar shi kai Allah ya fuska ka kamar ta mama shi ma zinari ka ci ba zinari ba har sukan ce wanda ke ce da matar shi misali yana da mahaifiya yana kiranta da wani suna misali iya ko ya dukko ko gongo da sai ka kira matar shi iya ko ya dukko irin sunan koshi suka ce shi ma wannan zihari da kuci ba zihari zihari dai ga shi na amfani ya alakanta kasantar matar shi kamar da ƙoshi wanda ƙoshi a haramun da ko wa zai kawo wannan magana amma kai wannan faɓar to ka fara abin zai kai azumi kwana sake saboda munin abin da kuka kun gance zihari kai amma ila'i kuwa والذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر ila'i shi ne tumbe tumbe shi ne mutum ya juya matar shi baya iki kwanciya da ita ce na ƙaurace nufi ila'i tonan an ba shi wata hudu ya dawo ba ka ba arba a kun gane bambanci sautari ma kan sukan rubuto mana tambayoyi suna koke-koke wallahi malami mai gida na da ya kai ba abin da ke hada mu da shi yau kusan shekara ne a ka san da take ba mu da ɗan shi wannan cutarwa ne ɗaya haka wata mace ta kai ƙarar mijinta gun sai na hau mutum ne mai ibada kullum cikin masallaci da ibada amma ba ya kula ta ta kuma tana da bukata irin ta mutum sai ta kai kara gun sai na yi ta su kuma su nemi jina mutumin kirki ne sari kullum sallah kullum azumi sai na umar bai fahimci da kusa amma kun yi sa abin da ya sha ita fa tana cikin kara ne تتي ألها خليلي أم فراش مجد فليله نحاره ما يرفض ما في أمر النساء أحمد تتي مجي كل من صلى رانا أزم game da sha'anin mata ne dai ba na yabon shi kuma da ce kai Allah mishi albarka kin sa ne ita ga abin da take nufi ta sake dawo da ya sake ce musu Allah masu wani mutum ana ce da shi ka'abul asadi ya ce aika ƙara ta ya ce Allah ya ce wallahi ai she's living a complain ya ce tun da kai ka fahimci ƙara take yi na naɗa ka kai mai alƙali tsakanin su aka kira miji da matar nisa kuke matanka sai ce wallahi abinda ya sauko a ƙwa'ani na ayoyi masu ban tsoro duk suka cire ni sha'awa ice zahada ni an fashe hana kan nazar na kan nazar min alwa'i wallar zahada sarki musulmi na da kunci a tsarin gaba kaza kaza ka bai ce ina ya rajo ba ka da ikon ka je gare ta koda sau ɗaya bayan kwana hudu bisa dalilin in kana da mata hudu kowace na da kwana ɗaya the turn of the first bayan kwana hudu ke na misali ku dubi fi kyau misali kina ga mazajen da suke matan su tumbe ila'i mace tana bukatar abu guda hudu daga mijin maskan mat'an malbas mabit maskan ka ba ta masu gulmi malbas tufa mat'am abinci mabit ku kasance a shige a ɗaya illa ya kama abu kai cewa sai dai magana wani abu ya taso na kwanciya ta mata da mutu wani kuma da mata da sha'awa ciwo kan zo sha'awar babu kuma kuma sai ku binciki ne amma dai kasance tare ku ji ɗimin jikin juna don allah bai haramta haka sai da aure to auren da haramta da haka wannan shi ne bambanci tsakanin ila'i da zahari allah safin gane bambanci na walaikun salam
za a koya mana yadda
ko za a koya mana yadda shari'a ta ce a wani shirama ce wala wannan muhimmin lamarin amin ta bayyana masallacin nan da daɗewa da daɗewa to amma irin wannan hanya ce biyu wasu sai su zo da kamar wani ƙatoton ƙarfe biyu a shirya a matsayin wani kuma da zai zo ne kwanta a matsayin shi ne gawa to cikin kuwa zai da ko ai karanta ba ne ba na wani ka zo ka kwanta a matsayinka kamar gawa shirigar kai motsi ba gawa yi kuma ana gawa kana motsi kuma na? to wallahi muhimmi ne inda za mu samu dama wata ran sai mu zo mu yi practical ma wannan teburin za mu kawo da shi mu samu babban tebur mu samu wanda zai kwanta mu zo da littafa ne a gaggan malam abu ne da kullum ke faruwa ya kamata mu san shi ya ake fasarta littafa ne ya ake wanke wanda ya rasu duk muna kan hanya dole sai an wanke wata wata yanzu kai kake wanke kanka wata ran za a wanke kai kake sa ma kanka riga kana tayi ba kai ba kafara sai da sa ji abu zuhair yace wala yati yanna alayka yawman marfatan yubka alayka muqanna la tasma'u a cikin aini yace wala yati yanna alayka yawman marratan watan wataran wata rana za ta tarar da kai rana ɗaya ne sau ɗaya ana ta kuka a ga ka a kwanci an lullube ka ba ka jin ma ana kuka ba ka ji yana nufin ranar mutuwa wala ya ci yanna alaika yawon marratan yuka alaika mutanna allah ta sunawa ba ka ji ba ba ka to ashe ya kamata mu koyi wannan wuri ko mata a gida a koya musu ya ke wankan gawa ya ke musamman na na ummu atiya ita ta shahara wajen wanke magawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta wanke na na zainab yar manzon Allah sadaka magana kan muhimmiya ce muna fata Allah ba mu dama wani lokaci mu zo mu aiwatar da yanda ake wankan gawan nan mu zo da kayan da ake amfani da shi da yawa akwai masallatan da idan suka yi sai su yi wurin wanke gawa akwai masallacin da na sani a kotono a nan zango masallacin dan uwa malam habib da daɗewa shekaru kusan 25 muka je buɗe masallaci ana manta ne da shekaru da din ya ji ɗan mara suka gaice mu a zango to masallacin a lokacin da aka gina shi sai ka tona iri shi a lokacin ake ce ai ya kashe ya kai miliyan 500 yau za ta wani kudi ai wajen mutum zai to a wurin suna da wuri na wanke gawa shi ne sabon wuri musamman ai kamar haramin madina ne da ko wajen ɗauka su ma'aikata ne masu kutun da guda da darakta da ma'aikata da kawai ba haka ba duk sallah lokacin hajji ko ba su gani an sallaci gaya duk sallah su za ka muhimmin abu na yawwa su masu yi ba na kare wannan muhimmi muna fata samun masallaci shi ma za mu samu wannan ɓangare da wanke dawa Allah ya samu dace Allah ka sa mu mutu cikin alkhairi akwai tambar kuma to addu'a duk mu ci gaba da roƙon Allah bisa bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allahumma inna to mu yi kusa kuka alaikum game da tsari a zihari na sai matan shi ai ba matsala ba ta zama hajiyar ba ya ce misali mutum yana da mahaifiya yana karanta hajiya sai matar shi wataran a wani kwazazzabo da wani tudu waye mutu waye rai ya ta samu kwallala mai kauri sai yau kin zama hajiya sai yawon ba zai hari ba ba hajiya ba ce kai ma kai maza kai kwari ka zama alhaji mana ba kuma wannan ba shi bane zahari zane ana muku bayani ko mutumin da zai fito ya ci kaza kaza ka wata shi sauran shi ne amma akwai abubuwan wanda zai ce wallahi halittar jini kamar na mahaifiya kaga shi ya fi kusa da ka ce kaza kaza ya ce fuskar ki kamar ta mamaci wannan ba zahari ba zihari ne shi ne mutum ya ce in ya sake kwanciya da ita kamar da uwar shi a'a magana ta yi wannan shi ne Allah sa mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا وبارك لنا وانصرنا وإنا يا أرحم الراحمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.